muna cikin sojin fatir sura ta talatin da biyar za mu tashi a kan aya ta talatin da daya wanda zai kan da wani ayar bayan shi na sai ya riyu ibn shaikh usman bauchi wanda zai fassara maulanmu shehu islam a shehu tayyar usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu akamakum allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a kamun a iso wannan aya da makaranta ayar ji kamun mu karasa ta inda lalini ya tuna kitabar lai wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tijaratan la tabur ubangiji yana kirari wa mutane masu yawan tilawan alqur'ani yana musu kirari yana musu alƙawari cewa akwai ciniki tsakaninsu da Allah cinikin da babu tasgaro idan ka riga ka ciniki da Allah shabin da yake cewa ya saka maka da aljanna domin inna Allah hashtari min mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna aljanna za a saka maka da shi wato kamar yadda yake cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yuzaku lahu azaban kathira wa zai wa Allah wa zai bai wa Allah rance idan ya zo mayar masa ya ninka masa ninki ninki ba wai rancen da aka yi an an jira ya zama bashi bane a kai ne baka da wurin karban abin abu ita lahira ne ba yadda za a iya zo duniya domin ya fi karfin duniyar shi abin lahira ubangiji yana cewa kamar hayatu duniya bil akhirati illa qalil ita duniya dangane lahira wani abu dan kankani matar aljanna ita mi ko hannunta sai hasken rana sai ya mutu saboda saboda hasken hannun nata balle ba ita gaba ɗayanta duk abinda aka ce za a baka a lahira a lahiran ne kawai za ka iya karɓar abin don duniya ba wurin da za a ajiye abin kuma Allah yana cewa ya tuna kitabar da waka salata masu karatun ƙur'ani nan ba sai sun hada da sallah sai sun hada da sallah idan mutum yana karatun ƙur'ani baya sallah ko baya kula da sallah to karatun ba zai masa amfani ba domin ya yi imani da wani abu na ƙur'ani bai yi imani da wani abu kenan ya yi imani da karatun ƙur'ani yana da amfani awai imani sallah tana da amfani ba kamar shekara saba'in da suka wuce muna gani wasu gaddawa ya ce su yi sallah zai ce a kai ba zo na garin don sallah ba don karatu muka zo a ga irin waɗannan karatunsu in ba sun canja ba zai musu amfani ba kuma ko waɗansu mutane ko ana kusa a jigawa state akwai wani bangare na waɗansu mutanen wasu ƙauyuka suna karatun ƙur'ani amma ba sa sallah kowa ya je birnin kudu ya tambaya za a gaya masa inda suke kuma za a gaya maka sunayen da ake kiransu da shi suna karatun ƙur'ani amma ba sa sallah haka suka gada iyaye da kakanni to wannan karatun ƙur'ani ba zai amfani ba Allah ce ya tuno kitaban da wa ga musallata in ana karanta ƙur'ani sai ana sallah sannan wa fa qul ma zagnahum wa sai sun hada da zakka da karatun ƙur'ani da sallah sai an hada da zakka in ba a zakka kuma har yanzu wanda baya zakarar da zai mutu zai juye ya zama kafiri وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون amma idan hankali da maganar zakkan nan mutane suna wasa da maganar zakka yanzu kaga mutane su tara miliyoyi ko biliyoyi amma ba su abin da zakka kuma kar su dogara da cewa ai kudin dama asalinsa ba na kirki bane na sata ne sun saci gwamnati ne ko sun saci wadansu mutane suka tara kudin in kai musulmi ne duk kudin da ka tara dole ka fitar musu da zakka wa yarzuqul halal wal muharrama Allah ne yake ba da arziki wani lokaci ya baka halal wani lokaci ya baka haramun to inda ya zama yana hannunka arzikinka ne Allah kuma ya afiku ma da naku ku ba da zakkar abin da muka ba ku ko halal ne ko haram ne dole ka fitar musu zakka don ya tsare maka musulunci ka kare kakkare mu da musulunci domin kana sallah ba ka zakka abin da zai faru din ba shi da kyau kuma yadda ayar da na karanto a mai da hankali a tara kudade a kasashen waje wajen dubai wajen ingila biliyoyi amma ba abin da musu zakka zan nana ta in an ci asalin su kudi ai na sata ne ba ruwan allah da satanka haramun din yana rubuce ka sace kudin mutane ana bin ka bashi kayi sata in sun da suka zama kudin ka maka wanda na musu da zakka kuma sai a canja maka suna wanda ka a mai da hankali bismillah wallazi yawa yana ilaika min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha biwadi lakhabirun basir ya rasulullah wannan wahayi da muka aiko maka wannan wahayin da muka aiko maka wahayin da muka aiko maka cikin wannan littafi wanda yake kitabun azizul la yati al-batil min bayni yawla min kharfi huwa al-haqq shine gaskiya dan za mu saddiga lima bayni yadayhi mai gaskata littattafan da suka riga shi alqur'ani shine gaskiya haqqu haruffa ne guda biyu aka hada na hayyu da kayyumu hayyu rayuwa ba, ba iyaka ta Allah kenan kayyumu iko ba iyaka Allah kenan to aka hada haruffan aka ce haqqu to haqqun nan Allah ya mai da shi sunansa zalika wa Allahu wal haqq kuma Allah ya mai da shi sunan alqur'aninka alqur'aninsa والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق سنة يمالي سونا النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما نزل على محمد هو الحق سنة يمالي سونا الدين هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق to hakkun nan na Allah da hakkun nan na Alƙur'ani da hakkun nan na Annabi da hakkun nan na musulunci duk abin da aka rubuta ya saba musu ba hakkun bane ba ne ƙarya ne duk abin da aka rubuta ya saba waɗannan ƙarya ne musamman musiba da ke faruwa a ƙasanmu a yanzu wai an ci an yi doka in mutum ya aure da yarsa wata kai shekara goma sha takwas ba za a hukunta shi to wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne dalili Allah ya ce ku bi annabi Allah ya ce ku bi da wata biyu da Allah ku ta da in kuna son shirya ku ya annabi annabi kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di afdwa ya bin nawajid yadda Allah ya ce ku bi ni eh ku bi ni amma har ku bi sunnonin ma khalifofi na na bayana anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara hamsin na rayuwa aka ɗaura masa aure da yarinya mai shekara shida annabi aka ɗaurawa ba a wani gida ne gidan abubakar shugaban mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yayi abinda abubakar yayi duk wanda ya soke shi ya soki musulunci gaba daya kuma umaru shine khalifa na biyu sannan umaru ya nemi yar abubakar bayan rasuwan abubakar ya zama sarkin musulmi tana hannun yayarta ummul muminina aisha aka yi aka yi yarinya ummu kulsum yar abubakar kanwar aisha aka yi aka yi ta gita ce bata yadda ba ta so ba ta so aka buga hankalin ummul muminina aisha ya tashi da rasa yadda za ta yi sai ta nemo amrumul as yaka da Allah kai kake dabaru iri iri kai min dabara mana ka fidda wani cikin abin da na fada ciki menene kanwata ummu kulsum sarkin musulmi ya nemi a bashi ita yana so zai aura nayi nayi nayi yarinya nan ebe mai taki ina jin zafi ina jin kunya wannan mutum shine babban musulmi bayan babana shine babba a cikin masoyan miji na annabi musallar sallam amurkun da aka yake bari kwantar da hankali ke zan fita ke amurkun da aka yake wajen sai na umaru ya ce mun ji labarin kana neman jira abubakar za ka aura ya haka ne ba ka son aure ta ne a ba haka wani ranka ne mu ma maza fa tsoronka muke yi balle mata balle yan mata balle yarinya da ta cikin gata cikin gidan annabi ta tashi a gaban yayarta Aisha zan baka shawara akwai wata wanda ta fi da kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama yar gidan sayyidina Ali yar gidan Fadima ita ma sunanta kenan Ummu Kulsum idan baka shawara ka mai da hankalinka wajen ta wannan ka bari sai na yarda sai ya gaya wa sai na ali don allah irin gwalagwalan nan na gidanku ni ma ku ba ni mana kar ku haramta mini ya ce menene haka na ji an ce kana da ya ina so ka ba ni ita ni ma in samu gwalagwalan gidanku mana sai ce ai garama ce sai amma zan turo ta ka ganta sai na ali sai ya turo yarsa da wani abu a hannu a cikin wani abu kamar kwaikwai haka ki je ki kai wa amirul mumini ki ce wai ga yadda abin yake ta je ta miƙa sarki musulmi umaru ce babana ne ya yi kodin kawo maka abin cewa ga yadda abin yake sai ya kama abin da ta zo da shi da hannu ɗaya ya kama kafatar da hannu ɗaya sai ta ce a kana babban mutum kana sarki musulmi an aiko ne kawo maka wani sai ka kama kafata sai na umaru sai ya yi dariya sai ta koma gida ta koma gida na kai masa amma abun mamaki sai ya kama kafata sai sai na bakar sai na ali ya ce mata ai mijinki ne ta ce ban sani ba kaga nan sai na umaru ya auri yar sai na ali ba ta wuce shekara takwas ko tara ba domin bayan razon abubakar aka aife ta ita ce wanda abubakar ya ba da labari in ya rasu bayansa za a haifi ya ta mata za tu bannin uraha jariya aka haife ta kuwa ta zama ta matan lokacin da yake wasiya wa ƴansa aisha na baki dabino baki za an ɗauko ba inda mutu ya zama gado kuko magada na ma huma illa akhawatu ukhtaki maza guda biyu ne mata mata guda biyu ɗan uwanki maza guda biyu ɗan uwanki ta ce baba na san yan uwana maza guda biyu na san abdurrahman na san muhammad na san yan uwa amma yan uwana mata banda asma'u ba wanda na sani ya ce za tu bandin uraha jariya tana cikin uwarta ummu habiba amma wa habiba amma za a haife ta bayan rasuwana kuma mace ce za a haifa yana daga cikin karamin abubakar na sanin gaibun da Allah ke sanarwa siddiƙai to ita tun da haka ne kaga cikin zamanin mulkin zainawar akalla ne tana da shekara takwas aksara kuma shekara tara to manzo Allah ya auri mace tana da ya daura auren mace tana da shekara shida ta tare ɗakin tana da shekara tara abubakar ya ba da auren yarsa tana da shekara shida ya kai matar yatta ta gidan miji tana da shekara tara umaru ya auri yar umaru ya auri yar aliyu bata wuce shekara tara din ba ko takwas aliyu ya aure da yarsa shekara tara ko takwas to kai musulmi da wace hanya za ka sauki wannan hukunce hukunce na musulunci don dokar bature shekara goma sha takwas hakika wannan kusan ridda ne kaucewa musulunci kiri-kiri a kaucewa abin da annabi ya sunanta da sunnonin kula fa'unsa ka kauce don maganan waɗansu katti to hakika babban haɗari ne a wurin mutum sai a ce masa abatu mai nuna bibazin kitabi wa takfuru na bibaz kuma shi zama yi ƙwarar zarki muku illa khizu fil hayati dunya yaya za ku yi imani da wasu abu ayoyi na alqur'ani na addini kafirce waɗansu to wannan sakamakon sa mutum zai ji kunya duniya da lahira to a mai da hankali dukkan mu musulmi da muke zaben wakilai idan sun je asambule sun yi mana wani abu wanda ya saba da addinin mu fito fili mu ce mu yadda ba ba mu zabe ku don ku je ku soke mana addinin mu ba wallazi yawa ina ilayka min alkitabi huwa alhaq abinda Allah ya aiko cikin alqur'ani shine ainihin gaskiya duk wanda ba shi ba ƙarya ne da duk duniya ta taru ta rubuta wani magana amma aka duba alkur'ani bai yadda da maganar ba musulunci bai yadda da maganar ba annabi bai yadda da maganar to Allah ba bai yadda da ita ba kariya ce wanda zai wayna laka min alkitabi huwa alhaqu musaddiqan lima bayna yadayhi bai gaskata abin da littattafan da suka riga shi inna Allah sani Allah la kabirun masani wallahi masanin abin da yake koyi da abin da yake bayyana na kowa da kowa basirun mai ganin komi da komi kowa da kowa inna lillahi la kabirun basir
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير bayan nan bayan nan bayan aika da muka aiki sauran manzanni bizuburi bil kitabil muniri muka kawo ku muka saukar muka da wannan alqur'ani muka zabi bayan mu aurazal kitaba mun gadar wa wannan littafi wasu bayan mu allazi nasabaina wadanda muka zabe su min ibadina daga cikin bayan mu muka gadon musu da wannan littafi ko da yake wa minum a cikin su akwai zalimun li nafsihi wanda ya cuci kansa bai samu yin aiki da alqur'anin kamar yadda ake so ba yana aikata farillai sunnoni suna wuce masa wani lokaci yakan aikata kaba'ira zalimun li nafsihi kenan daga su kuma sai waɗanda suke muktasid wato mai matsakaicin hali yana ba da farillai yana ba da wasu na bilbili waɗansu na tsere masa kuma yana kaucewa manyan kaba'ira amma yana aikata saba'ira muktasidun kenan wa minun sabiqun bil khairat a cikin su akwai wanda suke suka tsere suka wuce as-sabiqun as-sabiqun wa da'ikal muqarrabun suka zama sun tsere to haka suke to sai malamai suka duba suka ce wannan littafi da Allah ce ya gadar wa bayinsa waɗanda ya zaɓe su magana ta farko su ne ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umman manzo Allah kenan gaba ɗaya Allah ya zaɓi al'ummar ya zaɓa mata manzon da ba kamarsa cikin manzanni ya zaɓa mata littafin da babu irinsa a cikin littattafai to in haka ne me ma'ana fa minhu zalimu li nafsihi zalimu li nafsihi ana inda mun ji al'umma ne gaba ɗaya kafirai su ma ummatu ummatul dawa ne amma ba ummatul ijaba ba ne an kira su amma ba su amsa ba masu dauki alhurman cewa suna cin al'umman manzon Allah sai suka zalunci kansu ba su yi imani da annabin ba su yi imani da alkur'ani ba suka yi zalunci kansu suka rasa alherin da aka shirya musu muktasidun kuma su ne wanda suka yi musulunci amma ba su kai matukar yadda ake zo suna ba da farillai wasu sunnoni suna wuce musu suna aikata wasu kaba'ira waɗansu kaba'irun ba su aikatawa su su ne muktazin a wannan fassara sabiqun bil khairati ko su ne musulman kwarai su ne musulman kwarai wannan fassara kenan fassara ta biyu a'a Allah ya ce wannan littafi mun gadar da shi wa wasu bayanmu waɗanda muka zaɓe su su ne mahaddata alƙur'ani a fassara ta biyu kenan bayanmu da muka zaɓa mahaddata alƙur'ani su muka gadar mu da wannan alƙur'ani kamar inda lalata ya tuna kitaban da da karanta to wannan shi ne fassara wa minu a cikin su akwai zalimu ne yansu wanda ya cuci kansa wanda ya karanta ƙur'ani ya haddace amma baya yana aikata gaba'ira duk da haka yana ina kuma yana ba da farille amma yana aikata wasu daga cikin kaba'iru wannan ya zalunci kansa akwai kuma wanda yake ya haddace qur'ani baya aikata kaba'ira amma baya aikata sunnoni to shi ko ya zama muktasidun domin ainihin yadda musulunci yake wani ya zo ya tatta annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ya rasulullah ni mai tambaya ne sai tambaye ni sai don Allah Allah ne ya aiko ka mu kada tashi kada wata komi sai shi ce wallahi shi ne haka da Allah Allah ne ya yi kuma mu yi sallah yace haka ne wallahi sallah guda na ce guda biyar a cikin wuni da kwana bayan nan fa illa ta dawwa sai dai in zaka yi ta dawwi ce la azidu wa la anqus ba zan rage ba ba zan kara ba da Allah Allah ne ya yi kuma fitar zakka daga masu dukiyar mu raba marasa shi yace wallahi haka ne to bayan mun fitar zakka sai mai yace illa an tadawwa sai dai za ka yi tadawwa wato nafila ce la azidu wala anqus zan rage ko zan karawa dalla Allah ne ya yi kuka mai azumin watan Ramadana sai iya wallahi haka ne yace dan mun gama azumin watan Ramadana sai wani azumin kuma sai yace illa tadawwa sai dai in za ka yi tadawwi ba yace la azidu wala anqus zan rage ko zan karawa dalla Allah ne ya yake mu yi haji mu haji yace eh Allah ya yi mu yi haji yace eh sau nawa ya ce sau ɗaya ta a rayuwa bayan nan ba ce illa ta ɗauwa sai dai za ka ta ɗauwa ka yi ce la aziz wa la aqus sai babu ya ce shi kana ya rasu ce shi kana sai ya juya ta ne da ya juya ta sai annabi sallallahu alaihi ce aflahar rajul in sadaka wannan mutum in abin da ya faɗan nan ya yi shi daidai ya yi gaskiya to ya zo mumini mai shiga aljanna domin da an ci aflaha rabla al-mu'minun daga shirki akwai warisun wala yarisul firdausa to kaga wannan wannan bawan Allah baya nafila kowace iri kenan amma annabi yayi musu shaida dan aljanna ne shi to haka abin yake mutane a mai da hankali a ba da wa'illai da wajibai a yi nafilfili a yi ciko da su a yawanta alheri allah na jawab al-khaira la'allakum tuflihuna aikata alheri don ku samu babban rabo idan farilloli sun dan na ƙasa sun tawaya a cikin nafilfil ke ɗiba ana cika farillan da suka yi tawaya to in baka yi nafilfilin ba kaga baka da wata safiya kenan saboda haka a yawanta nafilfili a yawanta nafilfili nafilan sallah raka'a biyu kamun sallan asubahi raka'a hudu ko ko biyu kamu a zahar raka biyu ko hudu bayan a zahar raka biyu ko hudu kamun la'asar raka uku bayan magariba ko fiye da haka raka'a gu- a- a- raka'a biyu bayan magariba ko hudu ko shida bayan isha'i kai rakawoyin da ka samu ka iya duka ka dora witiri a kansu wannan su ne na filfili na sallah akwai na filfili na azumi kuma a, kwana uku cikin kowane wata ko ko ran alhamis da ran litinin ko kuma azumin rajab yadda duk aka iya ko kuma azumin tasuwa da ashura wannan duk na filfili ne ana son a yi su haji kuma in kayi farilla ana so ka zaya ko komawa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man hajja wahidatan faqad da faqad adda farda man sadda man amma hajja saniyatan faqad da ni rabba man hajja saniyatan faqad harrama Allahu ada bashir jimin nar au kuma gara ce duk wanda ya haji daya shikenan ya bada farillan da aka dora masa in yayi na biyu ya baiwa Allah bashi in yayi na uku to wannan Allah ya yantar da shi daga barin wuta saboda haka a yawan janabila wannan lokacin da shi kadai muke da shi ba mu da wani lokaci ban da wannan idan an je lahira sakamako kawai za a yi yanzu ba yanzu ne lokacin ba da farillai a karkawar rayuwa ka tafi a banza ka yawanta astaghfirullah astaghfirullah ka yawanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yawanta la ilaha illallah abin da yake bayi da wani sharadi ko kana tsaye ko kana zaune ko kana kwance ko kana da alwala ko baka da shi ana ana yi kana yi ana rubutawa shi ne kyakkyawar rayuwa a sunna amin muktasin na cikin su akwai wanda ya ya ya ya ya takaita ya zalunci kansa akwai muktasidin wanda yake matsakaici akwai kuma sabiqun bil khairati wanda ya tsere wa mutane da yawan ayyukata ayyukan alheri alkhairar allakum tulihuna innahum kanu annabawa kenan yusari'una bil khairati suna nan suna yawan rigan gato wato rige rige cikin aikata ayyukan alheri kai ma ka zama daga cikin su zalika yin haka kai imani da alqur'ani kai yawanta tilawar alqur'ani ka riga aikata aikin alheri ko in ka samu dama ka haddace shi wannan shine babban farada mai girma wanda Allah yake ba bayansa waɗanda ya zabe su جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جنات أن يدخلونها يصلون بها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وأنهم متعني كشي أكنا نا ظالم لنفسه da muktasidun sabiqun bil khairati kenan a dukkansu musulmi ne kenan ba kan wanda suka ce ummatu muhammadin al'ummar muhammadin aka ce sun ma'aurazar kitaba ba a ce da cikin musulmin ne aka gadarwa waɗansu a cikin musulmin wannan littafin duk a cikin musulunci suke shi yasa aka ce jannatu adnin yadkhulunaha an ajiye musu aljanna ta dawwama za su shiga cikin ta da zalimun li nafsihi da muktasirun da sabiqun duka za su shiga aljanna tare kamar yadda wani hadisi yake cewa sabiquna sabiqun wa muktasiduna najin wazalimuna maghfurullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka masa kirarin sabiqun to ya zama ya tsere kenan ya tsere sa ya ci kwallon rige aka ko muktadidun wanda kuma madaidaici najin shi ya ma ya shi ma ya tsira shi ko zalimul nafsi Allah zai masa gafara saboda haka duk sai suka zama yan aljanna kenan shehu mai yana cewa wannan wau na yarkuluna hadin nan ya kamata a rubuta wannan hudin da ruwan gwal domin ya shigar da zalimu da muktahidun duk ya hada su da sabi'ul bil khairati za su ga aljanna tare yuhallawna fiha in sun shiga aljanna za a yi musu ado min asawir da bandagai yuhallawna bin sa'ar min zahabin bandagai na zinariya wa luluwan da na lulu wa libazun tufafin su a cikin aljanna harirun wani wul ne irin na aljanna
والله الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
الذي أذهب أجر هذا إن ربنا لغفور شكور sun shiga aljanna mala'iku sun musu maraba sun musu barka barka barka sai su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana kai mun gode wa Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki ba bakin cikin ba bakin cikin duniya ba sauran bakin cikin lahira ga munan dai mun huta da bakin cikin duniya na rashin lafiya da rashin kuɗi da rashin abinci da tashin hankali da fitintinu da ciwon ajali da ɗaukar rai duk mun huta da wannan wuce su gashi ko mun zo nan lahira babu bakin ciki babu tsoro la khawfun alaihim wa lahum yahzanun mun gode wa Allah da ya kore mana dukkan bakin ciki na duniya da lahira inna rabbana sani Allah ubangiji mu da ghafurun wallahi mai yawan gafara ne ya gafarta wa dukkan zunubanmu shakurun mai godiya ne wanda in ka yake kaɗan ya baka ninki ninki الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نقر ولا يمسنا فيها لغوب الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب كي godiya ta tabbata wa Allah wanda ya tafiyar mana da wannan bakin ciki ya kawo mu ya saukar da mu darar muqamati gidan dawwama gidan da mutum ya shiga baya tunanin kaura Ah, baya tunanin kaura ya shiga gidan dawwama kenan don ba abin da yasa a kaura daga gidan hallana darar mukamati ya saukar da mu gidan dawama la ya masu nafiya nasabun wala ya masu nafiya rubu ba wani ba wata wahala da za ta shafi ko wahalan aikin gona ko maganan wahalan gini ko wahalan kowace wahala dai babu ita la ya masu nafiya nasabun wala min fadlihi da fadalarsa ya shigar da mu aljanna ya ba mu ita gidan zama la ya masu nafiya nasabun wata wahala ba za ta shafe mu ba wa la ya masu nafiya nuhu kuma wata gajiya ba za ta same mu dama sai mutum ya yi aiki ne yake samun gajiya to garin babu aiki balle a ji gajiya
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الذين كفروا لهم نار جهنم لا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يكفر عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور dama inda muka fito mun fito daga Allah ne Allah ne ya kawo mu ina muka zo mun zo duniya ne dan menene don mu yi ibada amma karaktul jinna wal insa illa liya'buduni sai mai daga ƙarshe sai mutuwa zuwa ina zuwa lahira zuwa lahira ko ya za a yi lahira wato wanda ya aiki mai kyau ya zama ɗan aljanna wanda bai aiki mai kyau ba ya zama ɗan wuta allah kiyaye wajen wadda saboda haka an yi maganin ƴan aljanna to dole a yi maganin ƴan wutan su ma wanda zina kabaru waɗanda su kafirce ku bai sakamakonsu wanda suka yi imani dai suka yi aiki mai kyau Allah ya gaya mana sun riga sun yi ciniki da Allah cinikin da ba ta zaro Allah ya biya su da aljanna gashi har sun shiga aljanna suna godiya suna murna suna jin daɗi to su ka fa dama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'il kashi daga cikin mutane a cikin aljanna wani kashin kuma daga cikin wuta Allah ya kiyaye mu a lahu naru jahannama su abin da yake gare su in sun je lahira wutar jahannama la yuqdi alaihim fa yamutu ba za a cika musu ba za a yanke musu hukuncin mutuwa ba sabuwa balle su sake mutuwa a la yuqdi alaihim fa yamutu suna kirari suna ce Allah ubangijinmu kamar yadda mu duniya za mu yi aiki mai kyau ba za mu sake mummunan aiki ba Allah ce musu ai ya malikul yaqdi alaina rabbu ya maliku ya mai gadin wuta ga ya ubangijin ka yi mana hukunci mana ya kai mu dukuwan a komar da mu duniya ita ai an gama hukuncin kenan yanzu za ku dawo cikin wuta wuzu billahi la ku jare ku yan mutu ba za a ba za a yanke hukuncin mutuwa ba sabuwa balle su mutu la yi zare bai mutu wa la yi kafafu anhu min azabiha kuma ba za a rage musu azabar wutan ba sai dai karuwa ma kullum ana nijar juluduhum baddalnahum juludan ghayraha yazuqul azab ko yaushe aka kaman wutan ta cinye su ta cinye komai nasu kaman za ta mutu to sai a ƙaro jikuna a ƙaro wuta a billahi haka za su dawo ma cikin Allah kiyaye mu jama'a mutane mu mai da hankali tun daga duniya mai maganin waɗannan abubuwa tun ba su zo ba rayu da ya bai hudu wa rayu kafafa min azabiya ba za a rage musu tsananin azabar ba da zalika na ji kulla gaho kuma kowane kafiri ma haka za mu saka masa a shiga wuta din nan shi ne sakamakon kafir Allah ya kiyaye mu وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما نذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل سالئا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير in sun shiga wuta yadda waɗannan suka shiga janna suka yi ta yin godiya suka yi ta jin daɗi suna cewa kaza kaza kaza suna jin daɗi wannan kuwa suka shiga wuta ya tsari kuna biya suna ta kururuwa suna ta kururuwa suna ta ƙaraji a cikin wutan a cikin kururuwan da ƙarajin me suke cewa ya tsari kuna biya wato saraka shine aka sa masa ta'ud ibtiali aka samu tawul ibtihali ibtihali tawul ibtihali in ya samu sadi tadin ba ta fitowa sai ta juye ta zama damar hannu wa hum yastarikuna ba za su yastarikuna ba yastarikuna min saraka ne yastarikuna fiha kuma yadda tawul ibtihali ya shiga ya samu ya samu zadi to sai ya juye ya zama dal yazdadu izdada wa yastarihuna fiha suna ta kururuwa a cikin wutar me suke cewa rabbana ya ubangiji mu akarina ka fidda mu daga wutar nan na amal salihan a mai da mu duniya a samu yi aiki za mu aikata aiki mai kyau ghairal ladzi kunna na'mal ba za mu sake irin wanda muka yi na daɗin nan wanda saboda shi aka kawo wannan wutar ba a mai da mu duniya a ba mu aiki za mu yi aiki mai kyau za mu sake mummunan aiki irin wannan ba أغننا نعمل ذلك غير الذي كنا نعمل في الله جمعة أولم نؤمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير أجي من باكو داما با من باكو لوكتي idan mutum ya yi shekara bakwai sai a amurce shi da sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya fito lokacin da aka haife shi zai fito yana kama da biri ne to yana kama da biri din nan har ya kai lokacin da zai yi rarrafe yana kama da biri ne har ya kai shekara bakwai shi kamar biri yake ba abin da yake sha'awa sai banna to in ka ya kai shekara bakwai annabi ya ce a koya masa sallah to da an koya masa sallah ya juye ba biri ba ya zama mutum mutum ma mai zuwa yana ganawa da Allah ya kai shekara bakwai daga nan sai ya sa shi karatu na addini da na duniya yana karatun addini da na duniya in ba yi masa haka ba daga wannan bakwai sai ya juye ya zama kare menene halin kare biri dai wannan ne halinsa kare ba yawon sata yawon rashin kunya cin mutuncin manya ƙin baƙi shi ne halin kare to idan ba ce wancan na biri an mai da shi na musulmi ba to na kare in ya zo ba a cire ba a cire a mai da shi malami ya zama shekara goma sha hudu kenan shekara goma sha hudu muna da yara wanda kun gansu da idon da idon ku shekara goma sha hudu suna yin tafsiri shekara shekara goma sha hudu a shekara bakwai sun yi karatu shekara bakwai na biyu sun zuba tafsiri to idan ba haka ba shekara bakwai ta uku halin jaki zai zo me halin jaki halin jaki ba kyau gara kare da jaki kare ya san gidansu ya san gidansu ya san mai gidansa zai kwana ma yana gadin mai gidansa saboda ya san shi in ya ga abokin mai gidansa ma zai kada masa wutsiya ya gane shi amma shi jaki bai san mai shi ba bai san gidansu ba shi rashin mutunci kawai yana cizo ta gaba yana harbi ta baya ya hudda zakarinsa yana alfahari da shi yana nuna cewa wa yake da irin wannan wa yake da irin wannan sai ya hau matarsa a gaban jama'a ya jima'i in ya gama sai ya faɗi cikin toka ya yi ta wanka da toka wannan halin jaki kenan duk wanda ya haɗa a waɗannan halaye guda uku ba a cire ba shi biri ne yanzu ya zo mutum wane biri a banna shi kare ne ya zo mutum wane kare a sata su ne suke sata da makami sata da makami duk su suke yi sata da makami a ƙara zero sata da makami kuma kowa ya sani to kare ne ya girma ya zama ɗan adam ya zama barawo ɗin sannan kuma jaki kuma duk harkar duniya mai muni da kuke ji terrorist ne menene su ne mutanen da suka girma suka kai wannan matsayi suka zama masu tada hankalin duniya to in ba shiri na jaki ba kenan amma an shirya na jaki an sa an sa masa na jagoranci mai shekara 21 ya isa ya jagora a ko'ina saboda haka muke jin shehu mushe ibrahim yana cewa wali bani ihda wa 20 sana ma'aziratun magburatun mustahsana ya wallafa wani littafi gagarau ana kiransa ruhul adami amma duk shekarunsa na rayuwa 21 ne to idan mutum ya kai wannan ukun nan in ya kai su haka to daga nan kuma zai nemi wasu ukun gaba to in dai ya kai uku sau biyu a irin wannan 21 sau biyu ya zama 42 kenan to ya kai duk abin da ake so a yi ya kai ko da annabci yake nadawa zamanin annabawa ya isa da dashi annabi to a lokacin Allah ya riga ya yanke masa hanzari da abin da ya kamata a raya shi har ya gane ya tuba ya gane alheri ya gane sharri ya nemi alherin duniya da lahira ya nisanci sharrin duniya da lahira ai an masa gargadi tun da ya kai shekara arba'in da biyu waje akumun naziru Allah ce ga bayan haka kuma bayan na ba da lokaci wanda ya kamata ka yi tunani ka tuba ka koma ga Allah ai na aiko maka da manzanni wanda za su yi maka gargadi annabawa da kansu in zamanin wancan ne ko ko wakilan annabawa malamai kenan kullum suna karanta maka ubangiji ya ce kaza ubangiji ya ce kaza ubangiji ya ce a bar kaza malamai sun ce wa'azi wa'azin mai shiru wanda baya magana da wa'azin mai magana wanda baya shiru ya shi kowa wa'azin mai shiru wanda baya magana shine mutuwa tana shiru ba za ta ce maka za ta zo ba amma kusa da kai ta dauki wani mutum naka ta kashe shi to saura kai fa ka mai da hankali a cikin shiru din nan take kashe mutane a cikin shiru take wa'azi wa mutane da kuma wa'azin wanda yake magana wanda baya shiru shine alqur'ani dare da rana yana gaya muku labarin mutan da labarin mutan yanzu labarin da zai zo gaba don ku shirya ku shirya wa kanku makoma mai kyau saboda haka ai Allah ya ce ai na baka dama na turo maka manzanni har da hurhura ma a cikin su duk sune maka wa'azi wajakum an-nazir yanzu dai ba sauran magana ba zuru zai ku dandani azaba walil zalimin min nasir ba wani mai taimako wanda zai taimaki azzalumai wanda suka mutu ba su tuba ba Inna Allah alimul ghaibi samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur inna Allah alimul ghaibi samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur inna Allah zane Allah alimu shine mazanin gaibi samawati abin da ya buya a sama wal ardi da abin da ya buya a ƙasa Allah yana sai da komai da komai da komai da komai ma dan tsawa ma jalla ya Allah yana sai da komai ba abin da yake buya masa inna Allah la yasra li shay'un fil ardi wa la fis samai Allah ba abin da yake buya masa yana sai da komai inna Allah alimu bi zati suduri har abin da kake yin tunani a cikin zuciyarka ma kamun ka yi tunanin ma ya san me za ka yi tunani in ka yi tunanin kamun ka faɗa ma ya san me ka faɗa cikin tunaninka saboda haka a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ya tare da mu ko ina هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
هو الذي جعلكم خلائف الأرض ومن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكبير كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكبير كفرهم إلا خسارا هو شيء الله إنه wanda ya saukar da wannan alkur'ani ya zaɓi wannan al'umma ya zaɓi annabi ya hada mu shi Allah ubangijin nan shine alimu ghaibi samawati wal ard shine masanin abin da yake boye a sama da abin da yake boye a sa- a ƙasa to shine ya mai da ku magadan juna wayannan su mutu wayannan su gaje su wayannan su mutu wayannan su gaje su wayannan su mutu wayannan su gaje su kullum ana ba ku labarin mutan da ga yadda suka yi ga yadda aka yi musu sun yi alheri an musu alheri ana tanada musu alheri a lahira sun yi sharri an musu sharri an tanada musu sharri a lahira kullum labari na samu ku wannan sun gaji waɗannan wannan sun gaji waɗannan abuwa nan jaru kafir kaman kabar amma duk wanda ya kafirce bai wa'azantu da waɗanda abubuwan wa'azi ba ba su wa'azance shi ba bai wa'azantu ba fa dai kuru ya ta kafircinsa wahalar kafircinsa za ta dawo ne a kansa ya yi wa kansa ومن كفر عليه كفر ولا يزيد الكافرين كفر عند ربهم الا مقتا kafircin kafirai baya kara musu komai a wurin Allah sai dai Allah ya kara kinsu sai Allah ya kara kinsu kullum su kara kafirci Allah ya kara kinsu saboda haka ne a nisanci manyan zunubai kaba'ira idan ana yin manyan kaba'ira za ta ja mutum ta tura shi har ya kai kusa da ridda a'a kar ka yadda ka ba kanka jagorancin shedan ya riga janka shi zai maka karatu shi ma zai maka fassara shi zai nuna maka hanya in ka yadda kai haka ka haraka ma'am kawar ba da hikuru duk wanda ya kafirta kafircinsa yana gare shi ومن إن الله عالم غيب السماوات إنه لم يلد هو الذي جعلكم خلائف ومن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا kafirai kafirci su ba ya ƙara musu komi wurin Allah sai da Allah ya ƙara ƙinsu wala azizul kafiri na kurumu illa khasara kafircin kafirai ba zai ƙara musu komai ba sai asara kai an ce kai na Allah ne hizbullahi ne jama'an Allah sannan sai ka bari ka koma ka zama hizbul shaytani ka zama jama'an shaytan to kai asara da kai mutumin Allah ne yanzu ka zama mutumin shedan ka yi asara قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake masanin sama da gaibin sama da ƙasa din nan ya mai da ku magada juna wanda in mutum ya kafirta ya kafirci ya koma kansa idan ya musulunta kuma ya yi wa kansa wani jalibin fara'ifiyar kuma kawar ba ne ya kuburu ai ubangiji zo yana tambaya qul ra'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi ina tambayan ku ku bani labarin ku masu bautan dodo ra'aytum ku masu bautan dodo ku bani labari aruni ma za khalaqu min al-ardi ku nuna min shi dodanni kam me suka halitta a bayan kasa ni dai ni ne muku kasa wallazi ja'alakum zalulan tana nan kana ladabi ku taka ta yadda kuke so ku tona ta yadda kuke so kuma na samu abubuwa masu yawa a bayanta na rayuwarku da jin daɗinku su kuma dodanni me suka yi a ƙasa suka cancanta a bauta musu shuraka ku mulle ta dubi dunillahi wanda kuke bauta wani Allah nan Allah din nan ku nuna min ma za ka da kofilar da menene suka halitta a bayan ƙasa am lam shirkun fi samawat ko ko sun yi tarayya da Allah ne cikin yin wani abu na sama kasar da suke taba take taba su ma ba su komai a jikin ta balle sanan da ba ta taba su ba ta taba ta aruni ma za ka rabu nan am lam shirkun fi samawat amma ta yana hum kitaban wa hum ala bayyinatin min ko kuma kamun mu aiko ka mun aika musu da wani littafi shi ke ba da labarin abin da suke yin nan domin ilimi dama ko akali ko naƙali ko ilimi na hankali ko ilimi na wanda aka ciro daga fadan Allah ya biyo fadan annaba ya biyo fadan mabiya ya biyo kan musulmi ko ilimi ko naƙali to menene ya ba su damar su bauta wa dodanni ko sun samu littafi daga gare ni wanda ya ba da izini su yi kafirci su yi tsafi su bauta wannan shi abi annabi ga Allah ne yake mu bi shi wattabi'u la'allakum tahtaduna kuma annabi ya ce shi ko mu bi a hanyoyin mu bi hanyar sa mu bi hanyoyin khalifofinsa su ne kulafa'unsa abubakar da umar da usman da aliyu da duk waɗanda suka bi hanyoyinsu ila middini Allah ne yace mu bi hanyarsu ga nakali kenan to su waɗannan kuma ina suka samu izinin bauta wa dodani wa yace su bauta musu awalam shirku bi samawat amma da nam kitaban ko mun ba su wani littafi na umara bayyana ta mun suna da hujjoji akan littafin nan ya ce musu bauta dodo kira'a bayyinatin mutu kira'a kenan ada bayyinatin minu bal ba haka bane in ya idu zalimuna ba'dhum ba'd illa ghurura ma ya idu zalimuna ba'dhum ba'd illa ghurura ba abinda suke suke alkawartawa junan su sai dai rudi manya su rudi mabiyan su kaza kaza kaza su tura musu wadansu maganganun da ba su da asali na yaudara su kuma su dura wa na bayan su su sun bar da su su kuma su bar da na bayan su bali ya yi duzari mana babin fazan illa hurura rudi kawai suke alkawartawa junansu alhamdulillah to alhamdulillah aka wato za su masu ma'anoni to na yaduwa gaba ya to Allah biya bukatun mu da bukatun su gaba daya bukatun duniya bukatun lahira bukatun da muka sani da muka sani duk Allah biya mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ke wani mutuncin mu Allah ke wani kasar mu Allah ya samu Allah ya samu zauna a kasar mu lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji kan mu Allah ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu mu da malamu mu da Allah sa ka wajen mu mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali masu neman addu'a Allah biya bukatun mu gaba da mu da su duka Allah biya bukatun lafiya bukatu gaba daya bukatun da ake wadata wanda ba a wadatar lafiya Allah ta kasar mutu zauna lafiya albarka da mutu Allah ba mai yin duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira albarka da mutu masu neman addu'a wurin Allah biya bukatu Allah biya bukatu Allah ya ba su wani mai tsoron da kiyaye su albarka da sallallahu alaihi wasallam